الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم وترهقهم ذلة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا إن كنا عن عبادتكم لغافلين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احتري لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالسفر منا أتكم أن سورة بكرمة من البركة سورة يونس إن مرفانا أكن هزب أجيا Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa lillazina ahsanul husna wa ziyada al husna gidan aljanna lillazina ahsanu ya tabbata ga waɗanda suka kyautata a duniya birnukum ila Allah tabaraka wa ta'ala da koma ma Allah tabaraka wa ta'ala bayan gidan aljanna وزيادة على الجنة الله زي مسو قال وانا ابو اكن جدان الجنة شيني غنين الله إن الله تبارك وتعالى شي الله تعالى إذا أدخلهم الجنة إذا يسا ين الجنة شكين الجنة الله يساونا شكين سو وأفاض عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ya zubo ni'ima ta bayyane da koye ga 'yan aljanna Allah ya sa muna cikin su wata na'amu fil jannati suka sha daɗi a cikin aljanna muddatan min zaman shekaru masu yawa bayan an ɗau lokaci ana shan daɗi ya tajalla lahu sai Allah ya bayyana ga 'yan aljanna sai ce halazi dukun kuna son ƙari in muku ƙari ya ƙoruwar 'yan aljanna sai daɗi ya kama su sun ce ya rabbana ya ubangijinmu halli haza min mazidin wannan irin daɗi da wannan ni'ima tana da ƙari bayyada ta wujuhana Allah ka bai da fuskokin mu farare wa fa'alta lana wa fa'alta lana ka ba mu gidaje ka ba mu matattaki ka ba mu abubuwa na jin daɗi ƙara Allah ce duk da haka ina iya muku ƙari ridwani uhilluhu alaikum yadda ta zan halatta ta gare ku fala asfatu alaikum ba'dahu abada daga yau ba ni ba fushi da ku har abada fa kana hada cewa Allah ya yarda da yan aljanna ba zai yi fushi da su ba to wannan afdala lahu min aljanna har ya fi aljanna dadi shi yasa can baya a cikin suratul tauba Allah ya ce wa ridwanu min Allah akbar yadda Allah da zai ba yan aljanna ta fi aljanna girma don haka ba da haƙaɗin minar zaman bayan an yi shekaru dubbai cikin aljanna sai Allah ya ce hal azimukun kuna so in muku ƙari sai su ce ma Allah halibin masi Allah akwai ƙarin da za a samu to sai musu tajalli bayan zuhuna yan aljanna sai su kallo ila wajhihi tabaraka wa ta'ala su kalli Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ba mu wannan girmamawa wani ka'ullahi ka kusan haɗuwa da Allah a shahamin aljannati wa mafiha ya fi aljanna daɗi da duk abin da ke cikin aljanna yau mai aljanna gaba ɗaya za ka gani wa hadhal liqa'u wannan haɗuwa da 'yan aljanna za su yi da Allah bin nazri ila wajhihi su kalli Allah zuwa ga zatin shi bi ainin rasi da wa'annan idanu nasu na kansu za su ga Allah شؤون الإسلام وسعادة الأنام مولانا الحاج إبراهيم إياس تيتي هذا الذي لا يمكن وانا أجا الله لإنه شيني بيوا في الدنيا على الدنيا duk wanda ya ce maka ya ga Allah da idanu ne shi ɗalibi an ya yake da duniya saboda ita duniya darut takali gida ne na ibadodi a ce kai alwala in ka gama a ce kai wankan jaraba a ce kai sallah in ba ka da ruwa a ce kai taimama kai azumi kai zakka kai haji to duniya ita ce gidan tsakari wa waka ala hada wanda duk ya ga Allah kuru kuru sakata alwar takali magana ya je ya sallah da azumi ai sun faɗi to gudun su faɗi sai aka ce to ba za a ga Allah ba a ran duniya sai a je lahira in ka ce me yasa to wanda ya ga Allah ba sai ya ƙara alwala da sallah ba sai ce wa inna ila rabbikal muntaha ai ganin Allah shine matuƙa matuƙa to wanda ya ga Allah ina sallah ai an gama an gama sallah Sheikhul Islam yace innaman nasu ai shi kallo ila wajhi zuwa ga Allah fi duniya a nan duniya bi aini da aini da idon ido ake ganin Allah su wa'annan ido ba su ga ganin Allah amma su idon ido ba suna da ganin Allah wai bi ainil haqqi da idanu na gaskiya la bi ainil basari ba da kwaye ido ba wala bi ainil basira ko ba da idon zuciya ba laraba suna da balaga albasaru ganin ido albasiratu zuciya suna da bambanci to la bi ainil basari wala bi ainil basira ba da idanu na kallo ba kuma ba da ido na zuciya ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ake ce ba ihsani ka bauta ma Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah to ashe da ba a ganin Allah duniya da ba za a ce kamar kana ganin shi ba wala yumkinu ibadatullahi bautar Allah ba ta yiwa duk ru'yati da gani illa ba'da al-khuruji sai mutum ya samu ya fita min al-ghairi daga ganin wani abu wani ghairiya da wani abu fa hadha huwa ainul ikhlas wannan shi muke cewa ikhlasi abin da ake nema ga arifi ألا تلتفت إلى غيره kada ka waiga ga wani Allah wala ya fitur gayu minka bibal wani Allah kai ya faɗo a zuciyarka aslan oho shi yasa ibn farid yake cewa falau fatarat li fi siwa ka iradatun ala khatiri yawman hakamtu bi riddati idan wani ka ya faɗo a zuciyata ko da sakan guda to ba magana sabo ba na yi ridda idan na bari wani Allah ya shiga a zuciyata dan haka faɗowa wani Allah musiba ne fayyab Allah sai Allah ya wanzu shi ne sabon ne kaza huwa al-insan wannan shi ne ihsani kama kala man darahu kamar wanda ya fi kowa sanin ihsani ya faɗi manzon Allah yace ihsani an ta'budu Allah ka annaka tarahu shi kuma mai dan ashar sai ya ce wa ammal hisabu fa qala man tara an ta'budu Allah ka annaka tarahu abinda insani wanda ya san insani ya ce ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah to wayanda suka bauta ma Allah ula'ika lahumul husna suna da aljanna gidan aljanna waziyara kuma za a yi musu kari alhusna abu mai kyau da Allah zai ba su aljannatu gidan aljanna waziyara ƙari da za a yi musu annazuru ila wajhihi tabaraka wa ta'ala kowa zai samu ganin Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka faɗi jiya annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatal badr za ku ga Ubangijinku a gidan aljanna irin yadda kuke ganin wata daren sha biyar. Cewa radiyallahu ta'ala anhu ya ce, wannan ziyada akbar min aslir tuman, ƙari ne amma ya fi uwar kuɗi. Ga al'ada idan aka baka amma ka ce ga gyara, to gyaran ɗaya bisa goma abin da ka sayi ne. Kama an baka tiya goma ta shinkafa, sai ka ce ba gyara sai ɗan kafa turai da rabi zuwa ba ka ce ce to ga gyara na sama to amma an ka ce ga gyaran tiya goma sha biyar kaga wannan ba gyara ba ne ya wuce gyara ya zama uban gyara to shi ne shehu ya ce ya aka yi shi gyara na Allah ya fi asali ga ka'ida ari kaɗan ne idan an kalli asalin abu amma wasu ya min Allah shi ƙarin da Allah zai ma akbaru min asli thaman ya fi asalin yace saboda asalin sakamako aljanna shi kuma ganin Allah shine ƙari ganin Allah ya fi aljanna daɗi ya za a yi ƙari ya fi asali yace saboda ƙarin ya fito daga Allah alkarimul wahhab mai kyauta mai karimci don haka tun daga Allah ne komi na Allah babba ne don haka hatta ƙarin ya fi asalin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wala yarhaqu wujuhahum qatarun qatarun baki wala dillatun ko bakin ciki wala yarhaqu ba zai lullube wujuhahum fuskokin yan aljanna ba duk wanda ka gani cikin aljanna za ka ga fuskar shi fes yadda ka san wata sannan za ka ganta narau-narau cikin murna da nishaɗi da jin daɗi ula'ika wayanda kaga suna sakin fuska da nishadi a lahira ashabul janna su ne ɗan aljanna Allah ya sa mu cikin su wan fiha khalidun wannan su ne za su dawoma a cikin gidan aljanna idan suka dawoma a cikin aljanna to la yaga shawu muhahum sawadu wani baki ba zai zo ga fuskokin su ba wala ka'aba ko bakin ciki bi khilafi ahlin nar saɓanin 'yan wuta sun kan 'yan wuta da sun shiga wuta za ka ga huskar kamar bakin tukunya baki kirkirin da ita sannan ta yi sun waura ta kuma ba nuni ba farin ciki to da haka 'yan aljanna su ne masu farar fuska masu jin daɗi ko su ne za su dawoma cikin aljanna al'insanul muslimu duk mutum musulmi ya dakulul jannata yana shiga aljanna ne bi rahmatillah da rahma Allah wa fadlihi da fadlan Allah
saboda an samu hadisi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana zaune sai ke ce masu habbai nai lan yudkhila ahadakum amaluhu aljannata wai duk ɗayan ku aikin shi bai sa shi aljanna to kaga bai ce lan yudkhila ahaduna ba da hadda shi sai ce ahaduna da ni da ku sai ce lan yudkhila ahadakum amaluhu aljannata ba wanda aiki ne zai kai shi gidan aljanna shi kenan sai sahabai suka ce wala anta hadda kai kaga ba su gane hadisin ba tunda cewa a hadakun ku cikin ba a haduna ba sai annabi ce wala ana hanni da annabi ku illa an ya tagammada lillahu bi rahmatihi sai in Allah ya lullube ni da rahmar shi to mu Allah ya lullube mu da rahmar shi shi yasa dukkan littafan shi dan godiyo idan kaga ya rubuta suna rai yace Usman ibn Godiyo sai ya sauri ya ce tagammada lillahu birahmatihi Allah ya lullube Usman da rahama ta yi to rahama Allah ita ake nema a cikin komi Allah ya ba mu rahama shi yace da rahama Allah ne suke samun aljanna sannan da rahama Allah ne suke samun darajojin aljanna illa ita darajar aljanna ana samun ta daidai yawan aiki wanda ya fi ka aiki mai kyau a duniya ya fi ka yawan daraja a lahira kowa yana hauhawa a cikin aljanna bi kadri amalihi gwargwadon yawan aikin shi wanda ya fi ka azumin nafila ya fi ka qiyamul layli ya fi ka karatun qur'ani ya fi ka yawan sadaka ya fi ka yawan daraja a cikin aljanna ko kana so ko ba ka so sannan ita ko dawwama a cikin aljanna ana dawwama ne da niyoyi duk mutumin da ke duniya yana da burin da zai Allah da Allah zai raya shi shekara dubu ba ran da zai bar sallah ba ran da zai bar azumi ba ran da zai bauta ba ran da zai bar bauta Allah shi ma kafuri yadda kage yana jin dadin zuwa coci yana jin dadin bautar gumakan nan da zai dawo shekara dubu bai da zai bari ko wani musulmi yana da burin ya wanzu musulmi mumini mai bautar Allah har abada shehu ya ce wal kafiru shi kuma kafiri idan an je lahira ya da hurin nara zai shiga wuta ne bi adilin lahi da adalcin Allah ba zalunci ba da adalcin Allah zai shiga wuta amma wata kasumud darakati bin nar rabon gidaje a wuta bi hasabin a'mali sayyi'a gwargwadon miyagun ayyukan da mutum ya yi a duniya gwargwadon yawan gidaje ne a cikin wuta والخلود في النار أدوما cikin wuta ba a fita bi hasabin niyyat gurgurdun niyya ne yadda kafiri na niyyar da bai ba zai mutu ba bai barin bautar wani Allah to shi ma Allah ba ran da zai fitar shi a cikin wuta saboda hadisi na cewa niyyatul mu'mini khayrun min amalihi niyyar mu'mini ta fi aikin shi wani niyyatul kafiri shi kuma kafiri niyyar shi شر من عمله حتى بأيك ناشي شر الله سبحانه وتعالى ياتي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى إلى الجنة للذين أحسنوا يا تبت قوين سكي إيمان الدنيا وزيادة كما زائي وسكاري الإنسان abin da ake ce mai insani huwar mutu ka samu damar komawa bayan ka zo duniya إلى حضرة الله تبارك وتعالى زوا حضرة الله بترك ما سواه إذا ما كان ساعة كامل شيء تو أبدا كمان لك الدنيا ko shi ne hikimar da in ka zo yin sallah sai ka daga hannuwanka ka yi kabbara ka ce Allahu Akbar idan ka zo kabbara za a ga ka ɗago hannunka haka yana kallon sama sai ka danke shi sai ka ce Allahu Akbar sanda za ka yi sallah kamar kana cewa Allah da gidana, Allah matana, Allah motata, Allah gona da shago, Allah duk ka gani, to Allahu akbar Allah na zubar da su, ba zan tuna su ba har in sallame. Alƙawari ne kan Allah, ta yi rantsuwa. To bai kamata kana sallah kuma ka rika tunanin ofis ba, kana tunanin gona, kana tunanin mota kana tunanin mata kana tunanin wani ya ma alƙawari kafin la'asar zai baka kaza idan kai wannan ba kai ma Allah adalci ba shine hikimar yin kabbara harama wai takbiratul ihrami haramta ala nafsika dikra ghairi Allah tabaraka wa ta'ala ka haramta ma kanka tuna duk wanda ba Allah ba ko ga ko da ba za ka iya ba to sai ya zama dai mafi yawan sallar kana tuna Allah wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai wa zai iya yin nafila bai tuna wani Allah ba in ba shi wata babban kyauta sai na Ali ce ni ina iyawa ya Rasulullah annabi ya ce da sharadi tun daga kabbara harama har sallama kakka tuna kowa sai Allah ya ce an gama sai na Ali ya yi kabbara mai kyau ya yi raka'a ɗaya ya yi raka'a biyu ya yi tahiyya ya sallame annabi ya ce na gama ya ce ba sai na Ali ya ce ma annabi na gama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakaninka da Allah ya kai Ali ibn Abi Talib ya kai babu madinatu da ilmi tsakaninka da Allah wani Allah bai faɗo ma ba ya ce to ya rasulullahi tsakanina da Allah raka a farko na yi ta nami lafiya ba kowa a zuciyata sai Allah raka a ta biyu har na gama su ta dodin nan guda biyu na raka a ta biyu ɗin lafiya ne yace ai shaidan shaidani sai da na zauna zaman tafiya sannan sai ya zo ga zuciyata ya ce to kai aliyu yanzu ga shi ka kusa gamawa shin me annabi zai baka ta ce zai ma kyauta shin me zai baka Allah sa rigar nan da an ka kawo mai daga yaman mai kyau mai zane-zanen Allah sa ita zai baka sai na ce wai sallah ba ni kai ko sai na ci gaba da tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kushe da dariya to dan haka ko ba ka iyawa ana son tun daga kabbala harama har sallama ka yi ta ƙoƙarin yin zikirin Allah da tuna Allah da tsarkake ibada ga Allah ta baraka wa ta'ala. Don haka ita ihsani shi ne ka sadu da Allah. Ita wannan duniya gidan takalifu ne wanda duk Allah ya sa ya sadu da shi an ɗauke mai takalifi. وإن إلى ربك المنتهى وإن إلى ربك المنتهى مكوما تنا هنو الله تبارك وتعالى ولهك أن الجنة الله تعالى zai ba shi aljanna kuma zai mashi ƙari a cikin aljanna nan baki ɗaya da haka da ka sadu da Allah ka bar wani shi gani ya sai ka sadu da Allah da yaƙini wal burhan da dalili to ba za su samu ƙatarun hijabi ba wala dillatun ba za a samu kaskanci na ganin wani Allah ba su ne ‘yan aljanna wata aljanna aljanna ta hakika za su dawoma a cikinta wanda ya shiga a cikinta a duniya ba za ya ganci aljannan lahira ba wallazi na kasa musayya wayanda suka aikata mugun aiki a nan duniya ko su sani jaza'u sayyatin sakamakon mugun aikin da suka yi a duniya ga midriha za a saka musu da mugun sakamako shi ne wuta wata da haƙuhun dilla ƙasƙanci zai saukan musu a ranar lahira ma lahum min Allah min asu ba su da wanda zai tsare su ya kare su daga azabar Allah idan ka kalli 'yan wuta ka annama uhushiyat wujuhuhum sai dai ka ce an zuba ma fuskokinsu ita'am min al-layli wani yankin duhun dare musulman wanda yake yayin dundunan ula'ika duk wanda ka da gani da bakan fuska a lahira ashabun nar su ake ce ma yan wutar jahannama wan fiha khalidun su ne waɗanda za su dawwama a cikin wutar jahannama Allah ya tsare
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إياه ولا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا إن كنا عن عبادتنا لغافلون إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون
Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana masu aikin kwarai dukansu ‘yan aljanna ne, masu mugun aikin kuma ‘yan wuta ne. Shehu radiyallahu anhu ya ce al'afu, duk wanda ka gani a duniya bawa na Allah fi naumil gafla yana cikin baccin rafkana. Ma da malam ya tawajja ila Allah tabaraka wa ta'ala matukan bai koma ma Allah tabaraka wa ta'ala ba. saboda hadisi na cewa annasu niyamun fa idza matu istayqazu duk mutane da kake gani a duniya to bacci suke yi radda suka mutu rannan sun farka daga wannan dogon bacci da suke yi fa idza waqala intibahu idan mutum ya farka daga baccin rafkana wa ulhima al-abdu rushdahu aka cusa ma bawa shari'a yarjau ila Allah tabaraka wa ta'ala sai kaga ya dawo ma Allah tabaraka wa ta'ala halatul abdi fi rujuu ila Allah tabaraka wa ta'ala a lokacin da bawa zai dawo ma Allah tabaraka wa ta'ala ta halatul muntamihi min an-nawm kamar wanda ya farka daga bacci ne mutumin da ke bacci idan ya farka fitikit za ka ga ya zabura sai ya fara tiba shi ina ne yake bisa gado a wani gida gidan wani to daga nan ya farka ke ne to kaga idan mutum ya farka daga bacci fa idan tabaha idan mutum ya farka zalika awwalul yaqsa wannan shine farkon falkawa daga rafkana dan haka lil abdi at-tadhakkur daga nan sai bawaye tunane wani ya tusairi daga nan sai ya fara shirin tafiya ila Allah tabaraka wa ta'ala zuwa ga Allah fa ya taharraku daga kwance bisa gado sai kaga yana motsawa lil wudu'i sai ya dauko buta ya kama ruwa ya yi alwala kuma yuridu sala sai kaga ya ta san masallaci zai je ya sallah wa yuhrimu bit takbir ya kabbara harama ko daga nan da ya shigo masallaci qata'a masafatin nasud ya yanke tazaran nan ta hadratun nasuti wal malakut ya yanke tazaran halaran nan ta malakut din Allah wa daga nan fa idza raka'a idan yayi rukuyi shi mai sallah qata'a masafatin min al-jabarut ya yanke tazaran tafiya zuwa hadrat jabarut ta Allah daga nan ila lahut har ya kai hadrat lahut fa idza sajada da mutum ya yi sujada wa sana ilal matlub ya sadu da abin da yake nema shine saduwa da Allah Allah ya ce fastud waqtarib kai sujada ka ƙara kusanci ga Allah shi ya ce afdalu harakati al-abdi as-sala mafificin mocin bawa a ga yana sallah mafi kyan halin da Allah ke son ya gabawa shi ya gabawa na sallah kama an aftar sakanatin yi a siyam mafi girman natsuwar bawa a ga ya natsu yana yin azumi ba ci ba sha ba saduwa da iyali bihima da wannan ibada guda biyu ya tattawa na abdul masafa bawa zai samu damar yanke tazara bainahu wa bain Allah sai ya sadu da Allah tabaraka wa ta'ala wa yawma nahshuruhum ka tuna ranar da za mu tara halitta jami'an baki ɗaya. ثم نقول للذين أشركوا sai mu ce wa waɗanda suka yi kafirci a duniya makanakum ku tsaya nan inda kuke antum wa shuraka'ukum ku tsaya nan da ku da gumakanku ku jira hisabi da sakamako fa zayyana sai mu rarrabe bainahum tsakanin muminai masu bauta Allah da kafirai masu bauta gumaka kama fi surat yasin kamar da yadda ya zo a cikin surat yasin Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa mutazul yawma ayyuhal mujrimun sanda aka taso gaba daya kafirai sun shishige cikin masu imani da Allah ya kallo sai ya ce ni nake shirin gani ya kuke shigewa cikin masu tsafta masu kamshi masu ibada gare mu wam tazul yawma ayyuhal mujrimun kafirai su fita daban da masu sallah wa qala lahum shurakauhum abokan tarayyar su gumaka kenan sai su rika ce masu ma kuntum iyana ta'budun muna sanar da ku wallahi mu ba mu kuke mabauta a duniya ba lam takunu ta'buduna lam takun ta'buduna ko rana guda ba ku taba bauta muna ba baka fa billah Allah subhanahu wa ta'ala ya isa shahidan bainana wa bainakum mai shaida tsakaninmu da ku in kunna in mun taɓa zamowa la ghafirin masu rafkana an ibadatikum ga bautarku ai ma kunna alimina ba mu zamo masana ba bi ibadatikum lana da bautar da kuke mana in ji duwatsu da gumaka da itace hunalika a wannan rana da ake rigima tsakanin mutane da abun bautarsu ta bulu kullu nafsin kowace rai za ta jarrabi ma aslafat abinda ta aikata duk abinda ta aikata a ran nan za ta gan shi inna khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun idan ta yi alkhairi a rayuwarta za ta ga alkhairi in ta yi sharri a rayuwarta za ta ga sharri waruddu ila Allah a wannan rana za a mai da halitta zuwa ga Allah gaba daya maulahum ubangijinsu alhaqu matabbaci ma kanu yaftarun abinda suke kirkira na ƙaryar gumaka wa zalla anhu ya bace gabarin su a wannan rana babu gumakan da suke bauta mawa balle su fidi sakamakon su a wajen su
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kullahum ka ce masu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tunda kun ki yadda da cewa in an mutu ana tashi to ka ce masu manyan zukukun wane ne wanda ke arzuta ku minas sama'i daga sama bil madar ya ba ku ruwan sama wal ardi a ƙasa kuma ya ba ku tsiri wane ne ke ba da ruwan sama da abinci an manyan mulkus sama wane ne ya mallaki ji man khalaqaha wane ne ya halicci ji da ke cikin kunne idan ka ce kunnuwa su ke ji ƙarya kake yi saboda kurma ai yana da faka bakan kunnuwa to ya kai bai jin magana kaga ashe ba fata kunne ke ji ba to wa ya halicci wannan na'urar da ke jin magana a cikin kunne man khalaqaha wane ne ya halicce ta wal absar wane ne ya halicci idanu wa man yukhrijul hayya wane ne ke fitar da rayayye min al mayyit daga matacce kaga Allah na fitar da ɗan kaza daga kwai ɗan kaza rayayye ne ya fito daga matacce shine kwai wanda bai goce wani firijin mai gita Allah shine mai fitar da matacce kwai min alhayi daga kaza ko kuma mai fitar da jahili daga malami ko mai fitar da malami daga jahili wa man yudabbiru al-amra wane ne ke tsara lamarin halitta a mutu a rayu a yi dare a yi rana a yi sanyi a yi zafi a yi wahala a ji daɗi wane ne wanda ke jujjuya komi bainar halaƙi tsakanin halitta kafirai ma sun san gaskiya ba sai ƙunon Allah za su ce wallahi wanda ke rayawa ya kashe ya samar ya rasar ya kawo dare ya kawo rana wallahu tabaraka wa ta'ala shine Allah tabaraka wa ta'ala kanu mutafiqina kafirai sun zama masu ba da haɗin kai ala annallaha cewa Allah huwa khaliqus samawati wal ardi shine mai sama shine mai ƙasa wa annahu ko sun yi imanin huwa alladhi yarzuqu shi ke ba da arziki hada kullun ya'lamu lahu wannan cewa Allah shi yayi sama da ƙasa shi ke rayawa ya kashe to kafirai sun san wannan fi shahadatul qur'an da shaida alqur'ani saboda qur'ani na ce muna wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah in ka ce musu waye sama da ƙasa za su ce Allah innamal kufru abin da yasa suka zamo kafirai ya zo masu ne saboda sun ce ma haza illa basharun annabi mutum ne kamar kowa ba don haka nan ba da sun zamo masu imani amma duk abin da muke kudurcewa cikin sabon Allah su ma sun san akwai Allah sai dai sun kafirce mu annabtar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba kulka ce musu afala tattaqun yanzu ba za ku ji tsoron Allah da ke kashe ku ya tada ku ba fa tuminu ai sa'a ku ba da gaskiya fa zalikum Allah mahaliccinku alfa'alu li hadhihi al-ashya wanda shi yayi sammai bakwai yayi kasai bakwai ya ba da rana ya ba da ya ba da rana ya ba da hasken wata ya ba da ruwan sama Allahu rabbukum shine ubangijinku alhaqqu matabbaci amma za ba'da alhaqqi ba abin da ke bayan ba abin da ke bayan gaskiya illa dalal sai bacewa idan gaskiya ta bayyana to ba abin da ke biyo bayan ta sai bacewa ba na tasrafun me yasa ake juyar da ku ga barin ba da gaskiya da Allah tare da ga hujjoji masu ƙarfi Allah ya ba ku kazalika yadda ka ga Allah na juyar da zukatan kafurai ga barin imani da Allah da barin imani da manzon Allah haqqat kalimatu rabbika haka kalmar Ubangijinka take tabbata alallazi na fasaku ga wayanda suka zamo fasikai a duniya. Allah ya riga ya masu baki ya ce ma wuta kurar da ya yi ta ya ce la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in zan cika wannan wuta da mutane da aljanu to don haka shi yasa annahu wayannan kafirai la yu'minuna ba za su ba da gaskiya da Allah ba ko da hujja ta bayyana gare su
قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا لا توفقون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul ka ce musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alimin shuraka'ikum a cikin gumakan da kuke alfahari da su sulata da uzza da manata to wa'annan gumaka naku hal man yabda'ul halka cikin su akwai wanda ke iya fara halitta thumma yu'iduhu ko kuma ya tada halitta bayan ta mutu wani ka ce masu Allahu Allah mafucin girma da buwaya yabda'ul halka shi ke fara halitta kun mai wa'iduhu sannan in ta mutu ya sha da ita ba na tufafon me yasa ake juyar da ku gaba yin imani da Allah ma'a kiyamin dalil tare da hujjoji masu yawa da Allah ya ba ku kun ka ce masu su ba ka ansa halimin shuraka'ikum yanzu cikin gumakan naku da kuke alfahari da su cikin su akwai man hadi ilal haq wanda ke shiryar da mutane zuwa ga gaskiya bi nasbin hujjati ya kawo hujjoji wa khalqil ihtida'i ya halicci shari'a ba su yawa kun ka ce musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah to Allah dai ya hadi lil haqqi shi ke shiryar da mutane zuwa gaskiya afa man yahdi ila al-haqq wanda ke shiryar da mutane zuwa ga gaskiya shine Allah a haqqu an yuttaba shi ya kamata a bi a samu falalar shi da rahmar shi amma la yahdi ko wanda bai iya shiryar da kowa illa an yuhuda shi ma sai in an shiryar da shi kowa ya kamata a bi Allah shi ya kamata a bi fama da ku me ya same ku kai fatahkumun kuke wannan hukunci mara kyau mara gaskiya kuna bin wanda bai da komi a hannun shi wannan hukunci ne batacce min ittiba'i ma la yahiqqu ittiba'uhu saboda kun bi abun banza kun bi abun da bai iya samar da komi wa ma yattabi'u aktharuhum mafi yawan su ba su yin komi a wajen bautar gumaka illa sannan sai zaton cewa idan an je lahira gumaka na iya taimakon su a yi kallon tufihi a ba'ahu suna bin uwayensu ne a cikin bautar gumaka kawai inna zanna zato la yughni shay'an bai iya wadatar da wani abu min alhaqi daga gaskiya fi ma huwa al-matlub minhu al-ilm abinda ake nema a san cewa ba wanda ke amfani in ba Allah ba inna Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala alimun macikin sani ne bima yaf'alun da abin da kafirai ke yi fa yujazihim alai zai saka masu akan shi
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma kana hadha al wannan littafi na alqur'ani mai girma wanda Allah ya saukan ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to irin wannan littafi mai girma alqur'ani wa ma kana bai kamata ba an yuftara a ce an kirkiro shi ne an jiyo shi min dunillahi daga wani Allah baiwa magana Allah ce walakin sai dai shi qur'ani tasdiqan ladhi bayna yadayhi ya zo ne daga Allah kuma dan ya gaskata littattafan da suka gabace shi irin attaura irin linjila irin zabura anzala tasdiqan ya zo yana mai gaskatawa lima qablahu min al-kutub ga littattafan da suka gabace shi wa tafsilal kitab sannan yana bayanin hukunce hukunce ai tabyiru ma kataballahu min al-ahkam alqur'ani yana bayanin hukunce hukunce a cikin shi wa gairiha da kisoshi da labarai to ku dai sani shi qur'ani la raiba fi babu kwanto a cikin qur'ani daga Allah yake min rabbil alamin qur'ani daga Allah ya fito am yaqulun ko kafirai na cewa ne iftara wai annabi Muhammad shi ya kirkiro qur'ani qul to ka ce musu in dai ni na zo da qur'ani daga kaina ba daga Allah ba fatu bi suratin mithlihi ku zo da sura guda irin ƙur'ani shi ƙur'ani yana da sura ɗari da goma sha hudu ko ɗari da goma sha uku an yahe muku ku zo da ƴan ƙwara guda ko da bakin inna a'tina kal kautar fa salli li rabbika wal har inna shani'aka huwal abtar ku zo irin ta in kuna iya ba su yawa ka ce musu ku zo da sura irin ƙur'ani bil fasaha wanda ya ta iya magana wal balaga sannan akwai balaga a cikinta ala wajhil iftira ya zama kun kirkiro ta ala wajhil iftira ya zama kun kirkiro ta fa innakum arabun ku larabawa ne fusaha masu fasaha mitli irina wad'u ku je ku gayyato man istata'tum duk wanda kuke iya gayyatowa min dunillahi wani Allah a zo a yi babban kwamiti na yin alkur'ani ko da sura guda in kuntum sadiqin in kun zama masu gaskiya bismillah muna jira a yau a kawo fala malam ya kadiru an ya tubi mislihi sadda suka kasa kawo irin qur'ani alimu to ko ba su so sun gano annahu min indillah lalle qur'ani daga Allah ne tabaraka ta'ala an wajaba ko kuma ya wajaba an yi alamu su gano annahu min indillah qur'anin nan dai magana Allah ne balbali kazzabu kafirai suna karyatawa ne bima lam yuhitu bi ilmihi da abinda basu sani ba abinda basu kewaye sani shi ba shine qur'ani basu gano qur'ani magana Allah bane shi yasa suke karyata shi walam yatadabbaru qur'anin bayan ya sauko basu lura da shi ba walam ma ya atihim tawiluhu fassara shi bata zo musu ba ai aqibata ma fihi abin da ke ciki na minar wa'idi na azaba bai sauka musu ba kazalika yadda kaga kafurai suna karyata alqur'ani kazzaban ladina min qablihim wayanda suka gabace su haka suka yi ta karyata rusulahum manzannin su a cikin littafan da suka zo musu da su manzur ka duba da kyau kai fa kana aqibatu zalimin ya karshen azzalumai ya kasance karshen masu karyata manzanni ba yi da kyau min alhalak Allah na halaka su ne haka zalika nuhliku haula wayannan masu ƙaryata ka su ma haka za mu dammara su mu halaka su ba da dadewa ba
ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون
wannan abu da aka karanta a yanzu shi ake cewa alkur'ani magana Allah tabaraka wa ta'ala wani mutumin Amerika ya zo don imamu hassan sisa ya kawo mai ziyara bayan ya kawo mashi ziyara suka yi shati tare a nan kaula ran nan sai ya ga za a je sallar asuba sai ya ce ma imamu hassan shi mutumin ingila ne ba Amerika ba mutumin ingila sai ya ce ma imamu kana mai izini in bi ku masallaci ya ce i amma idan ka zo kakka shiga cikin masallaci ka tsaya nan waje saboda masallaci na musulmi ne kai ba musulmi ba ne a mustasam da ya zo ya ga ana ta shiga masallaci shi ma sai fada da ya ga ana sallah ka san bature da daukan mare in ya ga an kame shi ma sai ya kame an aza hannu shi ma sai ya aza an zo an ce a duka sai ya fuka an taso sai ya taso a aka gama asuba bayan an gama asuba ko da ma gidansu guda da imamu sai ya tsallako ya tsallako har ya zo gidan liman shi da aka ce kai ya shigo masallaci ga shi cikin mihrabi sai ce imamu ka ce ka in shigo masallaci amma rabona ya koka na shigo masallaci da ni an kai sallah nawa ake biya a zaman musulmi miliyan nawa ake bayarwa a zan musulmi sai imamu hassan ya ce mustasam ba a bada ko sisi iyaka ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka shiga musulunci mustasam ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah ka ga musulunta sai ya ce ma imamu amma wallahi ba ka fita masallacin nan sai ka gaya mani menene kake karatu sanda ake tsaye din nan ni ban iya larabci ba amma ina jin yana man shokin yana motsa dukkan jikina yana motsi tun daga madigata har tuntukina ina jin yana ansawa wannan menene sai imamu hasan ya ce haza kalamullah wannan shi ake ce magana Allah alqur'ani ko ashe duk mai imani idan ana karatun alqur'ani ya kamata ya rika ji cewa wannan fa magana Allah ne Allah da ya halice ni to wagga magana ta ce to shi ne mustasam ya ce shi ba zai hita ba sai an gaya mai mine ne ke sa mai shoke ya ce wannan shi ake ce ma alƙur'ani maganar Allah ya ce nawa zan baya a rika koya min maganar Allah ya ce shi ma kyauta na a koya maka to wannan shi ake ce ma al'islam shi ne musulunci da haka musulunci abun ban mamaki ne kuma abubuwan da ke cikin shi duka suna shiryar da mutum zuwa ga cewa Allah tabaraka ta'ala guda ne wa minhum daga cikin mutanen makka man yuminu bihi akwai wanda ke ba da gaskiya da Allah Allah ya san zai musulunta wa minhum a cikin su man la yuminu bihi wanda ba zai yi imani da Allah ba har abada wa rabbuka ubangiji a alamu shine masani ba a cewa shine mafi sani ai ba wani masani sai Allah wa rabbuka a alamu Allah shine masani bilmufsidin ga masu barna ta hadidun lahu wai ana ba su tsoro ne Allah na sanar da su wayin kazzabu ka idan suka zo suka karyata ka ya rasulullah suka ce maka mawaki suka ce ma mahaukaci suka ce ma boka fa qul li amali ka ce aiki na ya tabbata gare ni na kira zuwa ga Allah wa lakum amalukum kun kuma aikin ku na karyata annabawa ya tabbata gare ku likullin jaza'u amali kowa aikin da yayi da irin shi za a yi mai sakamako ni aiki na kira zuwa ga Allah in an je lahira Allah ya bani aljanna ya ban lada ku kuma aikin ku a duniya ƙaryata Allah da ƙaryata annabawa da ƙaryata ayoyin Allah in an je lahira sai Allah ya sa ku wuta antum ku bari'una mimma a'malu kun kubuta daga aiki na ba ruwanku da aikin gada nake yi na kira zuwa ga Allah wa ana bari'un ni ma ba ruwana mimma ta'malun daga mugun aikin da kuke na ƙaryata annabawa da ƙaryata ayoyin Allah ana cewa ba ruwana da ƙaryata wa ku mansubun an shafe bi ayatin sai saboda ayan yaƙi ta sauka yanzu kan annabi da ruwa nai in mutum ya ƙi imani ya sabe shi wa minhum daga cikinsu man yastami'una ilayk akwai waɗanda ke kasa kunne suna sauraron ka in kana karatu iji ta ma'ana farun min quraish wata rana wasu kafiran qurayshawa ne suka haɗu fihim abu jahal cikin su hatta abu jahal wa fihim abu sufyan cikin su hatta abu sufyan wa gairu da manyan kafiran nan utubatu da shaybatu sai suna ce wa juna har tasma'una ma yaqulu muhammad kuna jin su kullum da muhammadu ke karantawa ai mu ba mu jin abin da yake yi. sai ka je na ka le ai sa ko ne ne wanga ai su kullum ne kuna jin abin da muhammadu ke karantawa qalu sai kafirai su ce innahum lam yasma'u shay'an su dai sun ji yana magana amma ba su gane me yake cewa ba sai ta haka an bai ku maganganu ne duk maganganu ne irin na bokaye wanda sun yi isa cikin bokanci za ka suna hey ni ai shi ka to kaga to me aka nufi kaga ba ta da fassara to sai suna cewa kuna gane abin da yake cewa sai kafin yana cewa mu ba mu san abin da yake cewa da wannan kalmomi ba sai Allah ya ce afa anta tusmi'u summa yanzu annabi kana da karfin jiyar da kurare Allah ya kamanta su da kurame saboda ba su aiki da abin da ake gaya musu na gaskiya. Walau kanu la ya'qilun ko da ba su da hankali ba su fahimta abin da ake gaya musu ma'ana kai ba ka iya shiryar da kurame mahaukata wanda ba su gane abin da ake gaya musu. Wa minhum daga cikin kafurai akwai wanda ga idanu gwalagwala guda biyu kurukuru amma manyan suru ilaika sai ga ya kuruma ido yana ta kallon ka. amma ba irin kallon da ya kamata ya ma ba amma anta yanzu kai da hajjin umya kana iya shiryar da wanda an makawo walau kanu la yusirun ko da ba su iya ganin gaskiya da wayannan idanun nasu sun kuma wayannan masu idanun da ba su ganin gaskiya Allah ya ce musu makafi saboda sun kasa shirya fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba idanu ke makancewa ba ma'ana ba makanta ido ake tsoro ba makanta zuciya ita ce babban bala'i da zuciya ta makance ba magana imani da Allah inna Allah Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka la yaslimun nasa shay'an bai cutar mutane komi Allah ba zalimi bane Allah bai cutar kowa kowa abin da yayi zai ga abin cikin ƙwaryar shi walakin nan nasa sai dai mutane su an da jaye-jaye an kusa hum yaslimun suke zalunta kansu a nan duniya su shirka su kafirci su abin da bai kamata ba yan an je lahira za a sa su wuta ka ji suna wayo wayo su suka yi maka su
ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النار النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون صدق الله العظيم Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka tuna yawma nahshuruhum ranar da za mu tara kafurai wuri guda ka annahum ka an lam yalbathu sai ka ce ba su zauna a duniya ko a cikin kaburburansu ba illa sa'atan min nahar sai kamar sa'a guda ta yi mana sai ka ce ba su wuce awa guda a cikin kaburburansu ba da hauli ma ra'au saboda girman musibar da suke gani dukkan daɗin da ake a duniya da morewar da aka yi amince da ita Allah ta'ala ya ce ya ta'ara tuna bainahu suna gane junansu in an je lahira ba irin haɗuwar shanu ba ce kowa ya san kowa ya ta'ara kuna bainahu suna gane juna tsakankaninsu inda ma bu'ihu idan Allah ya fito da su daga kaburbura ya alifu kullun ya alifu kullu ahadin akha kowane mutum zai gane ɗan uwan shi idan rakiyahu in ya haɗu da shi ya ce wane ya ce iyi kai kuwa ne iyi kowa na iya gane kowa sun mai yankatu ta'aruf daga nan kuma sai a shiga cikin wani hali da ba mai gane wani da shiddatul ahwal saboda girman bala'in tashin kiyama Allah ya ce allazina kazzabu bi liqa'illah wayanda ke karyata haduwa da Allah suna cewa in an mutu ba a tashi kada hasira sun yi hasara sun tabe to gashi nan an tashi din ya za su yau wama kanu muhtadi kuma a duniya ba su zamo shiryayi ba balle anan lahira su samu shirya wa in ma muryannaka ko dai mu gwada maka ba'dal ladina iduhum abinda muke musu alkawari na azaba fi hayatika a rayuwarka fa zaka muna iyawa mun ga dama mu ja rayuwarka ta yi tsawo ta yi tsawo duk azabar da muka shirya wa kafirai a duniya sai ka ganta kai mu ba ruwanmu ba auna ta yi naka ko kuma mu karɓi ranka kana ɗan shekara 63 ɗaura ta azimihim kafin sauko azabar to duk ɗai ne ne fa ilaina marji'uhum wajen mu za su dawo thumma Allah sannan shi Allah shahidun yana gani alama ya yaf'alun ga aikin da kafirai ke yi yana sane min takdhibihim na ƙaryata annabi da suke yi wa kufrihim da kafircewa Allah da suke yi wa yu'adhibuhum Allah zai kwankwada musu ashaddal azab azaba mai tsanani wani kulli ummatin rasul ko wace al'umma tana da nata manzo to mu wannan al'umma ta ƙarshe mu annabin mu shugaban mu jagoran mu shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaba ne sai mu ce alhamdulillah mu ne al'umma ta ƙarshe kuma mu ne Allah yake banta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wace al'umma tana da manzanta fa idza jaa rasuluhum da manzonsu ya zo wasu da aiken Allah ƙungiya bai nahu sai a yi hukunci tsakaninsu bilkisti da adalci ɗan aljanna a kai shi aljanna ɗan wuta a yi wuta da shi bi adilihi da adalcin Allah ai kullu ummatin ko wata al'umma lahum rasulun suna da manzonsu ya da'uhum da yake kiransu zuwa ga Allah bai da kaddabu idan sun karyata wannan manzo aka ce Allah ya ce annabi ya ce suka ce karya ne kudiya bai nahu sai a yi hukunci tsakanin su bil qisti da adalci ay yu'azzabun za a yi musu baka azaba da adalcin Allah wa munajjar rasula sai Allah ya tsirar da manzon wa man saddaqahu da wanda ya gaskata manzo wa hum la yuslamun su ba za a zalunce su komai ba alhamdulillah a nan ne muka zo ƙarshen karatun mu na yau abinda muka faɗi ne dai Allah ya ba mu da shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah sanya mu daga cikin wayanda ake yantawa a cikin sa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya Allah tsare mana imanin mu Allah ya tsare mana ƙasar mu Allah ya kenta wannan jiha ta mu a gaba Allah saukar da alkhairi da albarka mai yawa a cikin ta marasa lafiyar mu na gida da na asibiti muna fata Allah ya ba su lafiya mu kuma da ke da lafiya Allah ya karo mana ita Allah ya gafarta muna ya gafarta mu iyayen mu da malaman mu da shehunan mu Allah ya sa aljanna ita ce makoman mu da mu da su baki daya Fatiha da salatul Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah to da haka ne kuma tafsirin namu na wannan rana ya kammala wannan muke kawo daga nan gidan ma